أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan maka yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haɗuwa a safiyar yau alhamis 16 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2026 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a irin wannan wata wata ramadana a wannan masallaci wanda yau ina ga shi ne zama na goma a cikin wannan wata mai albarka kuma muna nan a cikin surar mu suratul kaf yau ina zan zama na shida kenan a suratul kaf zai kama ku surat maryam ina kaunar kaf ne tana raina har yanzu subhanallah bari malama ta biyar da mu sautinta Allah ubangiji ya saka mata da alkhairi a jiya idan ba manta ba mun kwana a aya ta arba'in a cikin wannan sura wanda shine karshen kissar na na maryam alaihi salatu wassalam da haihuwar ɗanta annabi isa alaihi salatu wassalam da abin da kissar take kunshe da shi na tsantsar tauhidi da kadaita Allah wanda tsakin sarki cikin bauta da kuma nuna bata na waɗanda yake so ƙaryata haka ɗin daga cikin nasara sakamakon abin da suka riga a matsayin hujja a gare su wanda ba hujja ba ce ba face son zuciya da yin ilimi da abin da Allah madaukakin sarki ya riga da ya gama kafa hujja a kansa kuma ya aiko manzansa annabi Isa alaihi salatu wassalam da shi yau insha Allah ta'ala za mu shiga kissa ta uku kenan ko a cikin wannan sura mai albarka kissa sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam da haka malama za a ba mu ayoyi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana kissar Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam cikin tattaunawa da suka yi da mahaifinsa. Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya ce ya ƙoru ta'ala na nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ga annabinsa annabi Muhammad tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi cewa wankur fil kitabi Ibrahim ai watlu ala qaumika ka faɗa ma wa mutanenka ka ambata musu haula alladhina ya'buduna al-asnam waɗannan waɗanda suke bauta ma wa gumaka واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن كذا مسعبين ديكي يا كسن يا فاروق Ibrahim alaihi salatu wassalam badadin Allah madaukakin sarki wanda yake mai jin kai alladina hum min dhurriyyatihi wanda su ɗin nan da suke wannan bautar gumaka sun kasance daga zurriya daga tsatso na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa yadda'una annahum ala millatihi kuma suna da'awa suna furtawa a bakin su cewa wai su ɗin abin da suke suna kan tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa qad kana siddiqan nabiyyan ma'a abihi sai malam yace alhalin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance annabi ne mai yawan gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya yi masa umarni da shi ko ya ambata masa ba su labarin me ya faru ma abihi tsakaninsa da mahaifinsa kaifa nahahu an ibadatil asnam yanda ya hana wannan mahaifi nasa akan bautar gumaka wannan ita ce shimfiɗar da malamin yi ma wannan kussa ko yi ma waɗannan ayoyi in tutiyar ku cewa kun san annabi Ibrahim ne in jin ku cewa abin da kuke yi yana kan tafarkin abin da annabi Ibrahim ya rayu a kansa ko ya koyar ko ya bari aka yi a gabansa to bari ku ji gashi shi da karan kansa yayin da mahaifinsa akan irin wannan aiki da kuke yi ma'ana za a tsayar musu da hujja sanda duk mutum yake jin hujjar cewa ni ai a gurin suwa da na kwaikwayi kaza kuma kana abin da ya saba ma wa aikin da zane wanda yake akan daidai to an tashi baka hujja in an ɗauko maka wani na nesa ko wani wanda baka yarda da shi ba ta iya yiwuwa in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka bari amma dan a tsaida maka hujjar da za ta kama hankalinka sai a ɗauko maka wanda ka yarda da shi in ma ga abin da ya aikata kuma malamai suka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba da kussar na Maryam alaiha salatu wassalam da Annabi Isa cikin abin da yake ba da amsa ne ga wanda suka yi mai rai mai hankali wanda aka haifa a matsayin abin bauta sai Allah madaukakin sarki ya biye bayan wannan kissa ta annabi Isa alaihi salatu wassalam da kissar annabi Ibrahim cikin abin da zai zamanto ba da amsa ga waɗanda suka riki wanda yake ba mai rai ba a matsayin abin bauta ma'ana wanda kuka riki mai rai ga shi an gaya muku hujjoji da suke warwarar abinku wanda yanzu suke bauta ma wa gumaka wanda ba masu rai ba ba masu motsi ba kuma ga warwara akan abin da yake za a nuna muku ya zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya tsayar muku da hujja da haka Allah madaukakin sarki ya ce wazkur fil kitabi ibrahim ba su labari a cikin littafi wani littafi kenan alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana ambatar alƙur'ani da sunan alkita a wurare daban-daban ga shi nan mafi shahara wanda kowa na sa sani alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay da sauran abubuwa ayoyi waɗanda suke nuna Allah maɗaukakin sarki yana ambatar alkitab da matsayin cewa alƙur'ani ake nufi don haka wadkur fil kitabi ka ambata musu a cikin littafi ka ambata musu a cikin alkur'ani ibrahima ma'ana khabara ibrahima ba su labarin annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam innahu kana siddiqan nabiyya lallai annabi ibrahim mai yawan gaskata ubangijinsa ne mai yawan da'a ga Allah madaukakin sarki ne mai yawan bin umarnin Allah madaukakin sarki ne العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه أشكين تفسير أبواء البيان كتير الصديق صيغة مبالغة من الصدق إذا أنت الصديق ma'ana kaiwa makura ne gurin amfani da wannan wajabi domin a nuna abin da ake magana a kansa na sifa an nuna shi a mafi mataki na ƙoli da haka ba wai mai gaskiya ba mai yawan gaskiya mai yawan gaskatawa da shiddati sidqa ibrahim fi mu'amalatihi ma'a rabbih saboda tsananin yawan yadda gaskiyar annabi ibrahim take fitowa a cikin mu'amalarsa da ubangijinsa wa sidqi lahjatihi da in ya tashi furtawa baya furta zance wanda yake ba haka ba kama shahida Allahu lahu bi sidqi mu'amalatihi fi qawlihi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shaide sa ya ba shi stamfi daga gurinsa cewa shi ɗin mai gaskiya ne a cikin alƙur'ani mai girma wa ibrahim alladhi waffa Allah maɗaukakin sarki ya ce da ibrahim wanda yake mai cika alƙawari idan ya faɗa baya sabawa idan ya ce zai yi baya kauce ma wannan abin da ya ce zai yi وفي قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما malam ya ce wa min sidqihi fi mu'amalatihi da rabbih cikin abin da za ka rika a matsayin hujja da zai ƙara nutsar da zuciyarka cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaskata Allah makurar gaskatawa a mu'amalarsa da shi shine ne ridahu an yadda waladahu yanda ya yadda da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya masa da wahayin da Allah ya masa na cewa ya yanka ɗansa wa shuru'uhu bil fi'li fi zalika da yanda ya tafi ga dangadan ya aikata wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya aiko masa umarni Allah ya masa yace yanka ɗa a mafarki kuma ya tashi inni ara fil manami أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هزوا عند الله ملك كسرك يبام ولن إسا أشكين إن ذي سورة الصافات don haka Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni kuma ya yi mai wannan umarni malam ya ce wa min sidqihi fi mu'amalatihi ma'a rabbih kamar yadda yana daga cikin abin da zai ƙara nuna maka gaskiyar annabi Ibrahim cikin mu'amalarsa da ubangijinsa sabruhu ala al-ilqa'i fi an-nar yanda yayi hakuri lokacin da aka zo za a jefa shi a cikin wuta bai kafircewa Allah ba ganin azaba ga dangadan bai koye abin da yake a zuciyarsa ba ya faɗa a bakinsa wani abu domin ya tseratar da kansa daga wannan azabar ko sau daya ya furta kalmar kafirci saboda ya samu kubuta bai yi ba saboda tsananin yin da yake gasgata mu'amalarsa da ubangijinsa kamar yadda malam ya kuma cewa min sukun yi fi mu'amalatihi ma rabbihi sabruhu ala mufaraqati al-ahli wal watani firaran li dinihi kamar yadda haƙurinsa na barin gurbansa gurbinsa na barin bigiransa na barin inda yake rayuwa da iyaye da ƴan uwa da makusanta da masoya da kowa amma ya yadda ya bar wannan bigire ya tafi saboda ya tsira da addininsa ya je baƙon guri a baƙon yanayi a yanayin da ya tafi shi kaɗai sai ahalinsa ba iyalinsa ba tare da ya tafi da wasu cikin ƴan uwansa ba ya jure mawa haka saboda ya tsira da addininsa ya bauta wa Allah madaukakin sarki as-siddiqiyya dinnan ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ta fito ta fuskoki daban-daban a cikin kissarsa ga yanda Allah madaukakin sarki ya mai umarni da ya dauki iyalin shi ya kai su bigiran garin Makka ba gida gaba ba gida baya ba bishiya ba ruwa ba rijiya ba kowa ba mutane haka ya bar su tal su su kadai a wannan guri ya juya zai tafi matar ta ce mishi Allahu amaraka bi haza Allah ne ya maka umarni ka kawo mu nan gurin ka ajiye mu sai ya daga kai alamar ne Allah ne ya masa umarni haka ya bar su a wannan gurin cikin gaskatawar sa ta matakin koli da Allah madaukakin sarki akan abin da ya masa umarni ko ya hane shi wannan ya nuna ashe as-siddiqiyya wani mataki ne na koli wanda ba kowane gama gari bane ba zai kai sai ka kai gasken gaske sannan Allah maɗaukakin sarki zai datar da kai da samun irin wannan matsayi don haka Allah ya ba wa annabi Ibrahim dace na ya kasance cikin siddiƙai innahu kana siddiqan nabiyya kuma ƙari akan haka annabi ne ma'ana ɗan saƙo ne daga gurin Allah maɗaukakin sarki kuma annabawa ma ba annabawa waɗanda suke jerin gwanin annabawa daban-daban da Allah ya aiko ba a annabawa na musamman domin Allah ya azurta shi da falaloli daban-daban wanda yake ya fifita shi akan da dama daga cikin annabawa kamar yadda za mu ji a nan gaba da kuma wasu isoshin Allah maɗaukakin sarki ya nufa mun riski gurabansu a cikin alƙur'ani mai girma a sunuri masu zuwa da haka Allah maɗaukakin sarki ya fara buɗe mana wannan kissa da ba da bayanin wane ne annabi Ibrahim, menene matsayinsa a cikin annabawan ma a wane mataki yake, kuma a cikin mutane wane mataki yake, ya alaƙarsa take da Ubangijinsa a ɗan wa'innin takaitattun kalmomi duka sun ƙunshi abin da zai ba wa mai karanta alƙur'ani saƙon cewa ta kasancewa ba akan gama garin mutane za a yi magana ba ana magana ne akan annabi ana magana ne akan bawan Allah madaukakin sarki da ya kai mataki na koli na gaskata Allah madaukakin sarki cikin abin da yake Allah ya mishi umarni kuma wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya mawa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar haka ne ya masa a wurare daban-daban cikin misali wasu alaihim naba'a Ibrahim ba su labari game da annabi Ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya kai babana me yasa kake bauta mawa ma la yasma'u abin da baya ji wa la yubsir kuma baya gani wa la yughni anka shay'a ba zai amfanar da kai komai ba ma'ana wannan abin da kake bautawa ba ji ba gani ba amfanarwa to menene riba babu riba yau in na faɗa an ji za a iya min abin da nake so idan na yi an gani za a iya amsa min kirana za a iya gani a bani lada ko a sakanta min in ana amfanarwa a lokacin ne zan nemi agaji a bani agaji zan nemi tallafi a bani tallafi zan nemi yayewar damuwa a yaye min zan nemi biyan bukata a yi min to babu kwata-kwata ma hanyoyin da za ka isar da wannan saƙo to me yasa kake bauta mishi ma'ana wannan abun kana bauta ma abin da ba zai amfanar da kai komai bane ba shi yasa malam yace la yanfa'uka wala yadfa'u anka darara abin da kake bauta wa wannan ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai tsare ka daga wani abin cutarwa ba to me ribar babu riba babu wata manfa'a da zaka samu a cikin bauta ma wa wannan abin bauta da kake yi sai ci gaba da cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sauyiya ma'ana tunda a can gurin ya faɗa taƙdirin shi ne babu amsa ba a ba shi amsa ba domin ba a da abin da za a farta an san wannan abin bai ji an san bai gani an san bai amfanarwa to bar a ƙara ƙara maka hujja ta cewa tunda baka iya mun bayani akan illa na bau na gaya maka ba illa ta waɗannan abin da kake bauta kuma ban samu amsa daga gare ka ba to bari kuma in ƙara tabbatar maka da cewa wannan abin da kake kai din nan fa bai cancanci a bauta masa ba ta fuskar ni wani ilimi da wani bayani da nake da shi na musamman sai ya ce ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ya kai babana ka sani cewa tabbas ni ya same ni ko ya zo gare ni wani bangare na ilimi malam ya tika abin da yake kai bai zo maka bane wannan ilimin ma'ana yanzu da nake maka magana ba ina maka magana bane ba bisa jahilci a'a haƙiƙa wani ilimi ya zo wanda kai bai zo maka ba da haka ina gaya maka ka saurara daga gare ni domin ni ina da sani akan wani abu wanda yake kai ba ka da sani a kansa malam ya ce wa in kuntu min sulbika wa tarani asghara minka yana nufin ya ce da shi ko da a ce ni din nan ina daga tsatsanka kuma ni din nan ina ƙasa da kai a shekare domin kai mahaifina ne li anni waladuka saboda ni ɗanka ne fa'lam anni qad ittala'tu min al-ilmi min Allah ala ma lam ta'lamhu anta wa la ittala'ta alayhi wa la ja'aka ka sani cewa to ni yanzu an sanar da ni ko na san wani ilimi an nuna min wani ilimi wanda yake daga Allah madaukakin sarki wanda kai baka san shi ba baka leƙa shi ba kuma bai zo maka ba da haka a nan gurin kamar yana so ya bashi hujja ta ne ya tsaya ya saurari abin da yake gaya masa domin ba wai molanka ba ne ba ilimi ne daga Allah maɗaukakin sarki wala qad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin Allah maɗaukakin sarki ya ce mun riga ya da mun aika ma wa ibrahim rushdahu shiriyarsa tun farko ma'ana Allah ya saita tunaninsa ya saita hankalinsa ya haskaka ƙirjinsa bisa wannan tsari na annabta bisa tsari na isar da sabon Allah maɗaukakin sarki da yadda Allah yake tsare annabawansa tun katintin tun farkon samuwarsu duk irin yadda suke kewaye da al'umma masu sabon Allah maɗaukakin sarki duk irin yadda suke kewaye da mushrikai da kafirai Allah yana fitar da su su zamanto tun daga tasowarsu tun daga ƙananun shekarunsu suna akan ne tsare Allah maɗaukakin sarki akan kyamatar abin da al'ummarsu suke kai wanda yake na ɓata da sabon Allah maɗaukakin sarki fattabi'ni ahdika siratan sawiya malam yace ai tariqan mustaqiman muwassilan ila nailil matlub wan najati min al marhub biyuni in ja ka tiryan tiryan in shiryar da kai zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya wadda za ta sa a samu abin da ake so sannan kuma a kubutu daga abin da ake tsoro a kubutu daga abin da ba wanda zai so ya samu irin wannan makoma din menene wannan nau'i na shirya sai a nan gurin sai mu ce hidaya ce ta irshad hidaya ta nuni shiryarwa wadda take ta nuni shiryarwa wadda take ta ka gaya wa mutum abin da yake gaskiya ba shiryarwa ta datarwa ba domin shiryarwar datarwa wannan tana ga wane ne Allah madaukakin sarki huwal hadi ila siratal mustaqim shine mai sanya bawa ya zamanto ya dace da bin hanya amma wani Allah abin da ya halitta shiryawar da yake yi shiryarwa ce wadda take ta nuni ta wa'azi ta jan hankali ta razanaswa ta kwaɗaitarwa ta gaya maka ga abin da za ka bi domin ka bauta wa Allah domin ka kyautata alaƙarka da Allah maɗaukakin sarki da ka fahimci anin fattabe ni ahdika siratan sauya ai ka biyo ni domin in gaya maka hanya wadda take za ka samu dacen shirya da bin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so dan kar wani ya dauka cewa ahdika ana nufin hakikanin shiryarwa wadda take wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ya abati la ta'budu shaytan bai dai shiru ba ya sake cewa ya abati ya kai babana la ta'budu shaytan kada ka bauta wa shaytan to a nan gurin a wasu gurare daban a alqur'ani zamu ga yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa bauta ma gumaka suke yi kamar me yasa yake mishi la ta abudi shaytan kada ka bauta ma wa shaytan dan mu gane cewa haƙiƙanin duk abin da aka bi shi wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki koma bayan abin da manzanni suka zo da shi na sako koma bayan haƙiƙanin abin da shari'a ta zo da shi na cewa kayi kaza ka bar kaza ka ki kai to kana yin ne da'a ne ga shaytan ita kuma haƙiƙanin ɗa'a idan ta samu ita ce dama haƙiƙanin ma'anar bauta ɗin domin sanda aka ce a yi a yi a bari a bari aka hannu aka bari akan abin da aka ce a bari kuma aka yi cikin abin da aka yi umarni wannan shine haƙiƙanin ubudiyya ɗin tsantsar bauta da wanda ake bauta mawa to bautar Allah maɗaukakin sarki ita ce abi abin da ya ce abi a bar abin da a ce ya ce a bari cikin abin da ya aiko manzanninsa da shi a cikin al'ummomi daban-daban wanda yanzu al'umman mota annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce mu bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni da shi mu hanu akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana hani da shi shine tsantsar da'a din kuma shine haƙiƙanin ne bauta ga Allah madaukakin sarki to tun da yake haƙiƙanin bauta din ne shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya da ambace shi da cewa ta'bud la ta'budu shaytan kada ku yi bauta da shaytan saboda da'ar da kuke yi wa shaytan sunanta bauta alal haƙiƙa kamar yadda ambaton shaytan ai a zahiri ba shaytan ne suka kawo suka aje suke bauta mawa ba amma saboda sun bi abin da shaytan ya sanya musu a cikin zuciyarsu sun bi abin da ya raya musu na kafirci na saba ma wa Allah madaukakin sarki na kin kadaita shi a cikin bauta sai ya zamanto ai kamar kai tsaye shi suke bauta mawadi domin hadha muntaha ma yantahu la ilayhi wannan shine karshen abin da za su isa gare shi waye ya ce muku ku bauta wa gumaka babu daga idan suka samu tunanin shedan ne ya raya musu shedan ne ya kawata musu shedan ne ya ziga su ya kira su zuwa ga kan wannan mummunan tafarki wanda yake ya saba ma wa as-siratal mustaqim da haka sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan abin da cewa ne ibadatu shaytan bauta ma wa shedan mun yi bayanin haka ne domin ya zamanto cewa mu fahimci gaba cewa ba wai zafi shedan din bane ba aje ya zamana cewa suna bauta mishi Allah madaukakin sarki ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hada siratun mustaqim ya ku jinsin yan adam ga wakili Allah madaukakin sarki yana kiran mu da cewa ne yanzu ban umarce ku ba ku zamanto cewa ya ku ɗan adam kun riƙi shaiɗan a matsayin cewa abin bauta ne abin ku yi wa da'a ne ina jan hankalinku da karku aikata haka innahu lakum aduwwun mubin kai ku ɗauka sai an hana ku ne haka nan babu dalili cikin adalcin Allah sai yake gaya mana cewa shaiɗan fa maƙiyi ne a gare mu bayyanan ne wanda to duk wanda aka ce maka wannan maƙiyinka ne bayyanan ne ya kamata ka bi shi ba za ka bi shi ba wa ani'budu ku yi min bauta hada siratul mustaqim wannan shi ne tafarki kadai ne kake wanda yake babu karkata babu bata a cikin shi shine zai kai ga tudun mun tsira Allah ka tabbatar da mu akan yi maka da'a da haka Allah madaukakin sarki da yake faɗa a harshen Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya abati la ta'budu shaytan ya mahaifina kada ka bauta ma wa shaytan kada ka zamanto mai yin biyayya a gare shi kada ka zamanto ya yi maka umarni ko ya kawata maka kabi malam ya ce ai la tuti'hu fi ibadatika hadhihi al-asnam kada ka yi masa da'a ta fuskar bauta ma wa waɗannan gumaka fa innahu huwa da'i ila zalika domin shi shine wanda ya kira zuwa ga haka din warrabi bihi kuma ya yarda da haka ya yarda da cewa ne a sabawa wa Allah a hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta in tad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida duk abin da aka rika kuma bayan Allah madaukakin sarki a cikin bauta da yin da'a to wannan abu ba komai bane ba illa ta farke shi dan inna shaytana kana lir rahmani asiya to bari me illa da ta sa ni ce karka bauta ma wa shi dan ma'ana ku ga yadda yake ta mishi magana da me da kafa mai hujjoji ba wai kawai umarni ba ba wai kawai dole ka ba ana yi ana tattaunawa da hankalinsa ana tattaunawa da zuciyarsa domin a nutsar da shi akan abin da ake gaya masa cewa fa ya sani cewa shedan ba komai bane ba face ne rahmani asiya ya kasance ga ubangiji wanda yake mai jin kan bayinsa amma shi kuma mai saba masa ne a cikin nan gurin za mu fara kun ga mun fara haduwa duk da an da ta gabata ma mun sami ar-rahman nan ma gashi ne Ar-Rahman dan annabi Ibrahim ya sa ma wa mahaifinsa jin cewa wannan fa wanda yake kiransa izuwa ya bauta masa izuwa ya masa da'a mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne da haka yana gaya masa cewa a shedan ya zamanto cewa mai saba mawa ne ga wanda yake mai tausayi mai jin kan bayansa wato Allah maɗaukakin sarki don tun farko ya fara sa wa zuciyarsa ta fara samun nutsuwa da abin da yake kiransa ga kuma wane ne yake kiransa domin ya san cewa wanda zai tafi zuwa gare shi wanda zai samu abin da zai daɗaɗa wa zuciyarsa ne kuma wanda zai tausaya masa ne malam yace ai mukhalifan mustakbiran an ta'ati rabbi fataradahu wa ab'adahu fala tatba'hu tasil mithlahu cewa shi shedan din nan fa kana ne rahmani asiya mai sabawa ubangiji mai jin kai ne kuma me kan girman kai ne a gare sa dan haka sai ya ki bauta masa yake sa ya ki bin umarnin sa cikin abin da ya masa umarni sai Allah madaukakin sarki ya kore sa ya nesanta sa dan haka kar ka bi shi domin kar ka zama kai ma irin sa ya zama to ka haramta wa kanka wannan jin kai da ar-rahman ya siffanta da shi ya abati إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا كي بابانا نيكم إنا من جنس أورو أن يمسك عذاب من الرحمن cewa azaba ta shafe ka daga mai jin kai malam ya ce ala shirkika wa isyanika lima amurka bihi saboda mai azaba za ta shafe ka in ya zamanto cewa ka yi shirka in ya zamanto cewa ka ƙi bin abin da nake kiran ka yanzu zuwa gare shi domin shine kadai hanya madidiciya shine hanyar da zaka samu wannan arrahma din da nake ta ambata maka ina kiran ka zuwa ga ma'abocinta da haka ka zo ina ji maka tsoro ka bar wannan tafarki da kake kai ka zo ka bi domin ya zamanto ka samu samun rahmar mai rahma din da nake kira maka kada ka bi hanyar shaidan domin hanya ce wadda take cewa idan ka bi ta to azaba za ta shafe ka azabarwa azabar wannan mai rahama dai da nake kiran ka zuwa gare shi ya bashi sakon ashe duk da nake ta ambatan mai rahama mai rahama ka bar wannan tafarki sannan za ka dace da samun rahmarsa idan har kana kan wannan sako da kake yi kana kan bin wannan hanya ta shaidan to ka sani cewa ba za ka samu wannan rahma ba shi yasa ya ce mishi fatakuna lishaitani waliya sai ka zamo majibincin shaidan ma'ana ka zamanto cikin ne wanda za su tashi a tawagarsa cikin waɗanda duk abin da suke yi ba sa neman shi daga Allah maɗaukakin sarki duk abin da suka sa a gaba ba sa neman tsari ba sa neman taimako ba sa neman agaji daga Allah maɗaukakin sarki suna nema ne daga shaidan don haka saboda sun ɗauka shaidan shi ne majibincin lamarinsu sun ɗauka cewa zai iyar musu alhali shi ma ba yi da komai ballantana ya zamanto cewa ya samu wani abu wanda yake zai amfana mu wa waɗannan da haka fatakuna lishaitani waliya ka zamanto cikin waɗanda suke majibinta shaidan ta fuskar a gurin shi za su nemi wani abu wanda suke nema kamar yadda kuma a ƙarshe za su wayi gari su samu kansu a cewa ba su samu komai ba domin duk abin da suke nema mafarki ne duk abin da suke tunanin za su samu ba gaskiya ba ce ba fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله ما دوكاكين سركي يتي ونساشي الله ما دوكاكين سركي يشي شريد دسو ونساشي كما حق عليهم الضلالة تبس جزما cewa bata ya tabbata a gare su su wane ne wannan innahu muttakhadhu shayatin awliya min dunil mu'minin eh min dunillah afwan su ne waɗanda yake sun riki shaytanu a matsayin majibinta lamarin su wanda kuma bayan Allah madaukakin sarki a wannan riko nasu da suke yi musu wa yahsabuna annahum muhtadun suna yaudarar kansu wai suna ɗauka cewa a hakan wai a shirye suke a hakan akan daidai suke sannan a ci Allah madaukakin sarki ki ce tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum azabun alim Allah ya nuna shaytan zai zama to wai shine majibincin lamarin su a ranar gobe kiyama to akwai jibinta babu domin ba zai amfana wa kansa komai ba a wannan rana bare ya amfana musu liman mulku yau lillahi alwahid alqahhar Allah madaukakin sarki shi yake da mulki shi yake da mallaka shi yake da sakamako shi yake da komai don haka sun rike shi a matsayin majibinci to sai Allah madaukakin sarki ya basu da abin da suka rika ya gani me zai amfana musu ba zai amfana musu komai ga Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wannan shine nau'in jan hankali da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi wa mahaifinsa cikin abin da yake yana an karama shi cewa tafarkin da yake kai ba daidai bane ba mecece amsar da ya bashi
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Allah maɗaukakin sarki sai ya fara bamu yanzu bayani ta ɗaya fuskar domin tun ayoyin ne gaba ɗaya ana faɗan me menene abin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake faɗa yake kiran mahaifin nan nasa izuwa gare sa yanzu kuma an juyo ɗaya ɓangaren قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ينزع أمسر واتشيتي بابا ما لن يتي يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه Allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin abin da yake amsa ce da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bayar da wannan ɗanasa akan abin da ya kira sa zuwa gare sa a rahibun anta an alihati ya Ibrahim yani in kunta la turidu ibadataha wa la tardaha cewa idan kai baka so baka buƙatar bauta mawa waɗannan abin da muke bauta mawa kuma kai baka yadda da wannan bauta da muke yi ba fantahi an sabbiha wa shatmiha wa aibiha to a hirɗinka ina hane ka da cewa ka dinga zagin su ka dinga faɗa musu munanan kalmomi ka dinga aibata su wannan kuma shine dama ɗabi'ar duk wanda yake yana bauta mawa ba Allah ba sanda zaka ce mishi ga Allah sanda zaka ce ga abin da zai shi abin da zai dauka ne kana zagin nasa ne wannan ɗabi'ar mushrikai ce ɗabi'ar kafirai ce kai ɗabi'a ce ma ta duk wani mai kin gaskiya sanda ka zo kana cewa kaza babu kyau kaza babu kyau in ba Allah madaukakin sarki ya dakatar da zuciyarsa ya sanya zuciyarsa akan tafarki na kwarai ba ya sanya cewa akwai wani sokane na shirya shi dauka zai yi me ake yi shi ake tinkara da wannan magana a takin ɗinsa ake wannan ita ce ɗabi'a fa innaka in lam tantahi an zalika tasastu minka wa shatamtuka wa sarabtuka yace malam idan baka bar wannan abin da kake yi ba to kan zan zartan maka hukunci ni ma zan gaya maka ba daɗi ni ma zan zazzage ka irin yadda in yara suka zo da iyayensu magana ko kamar shiru ko in zazzage ka ko in gaggaya maka babu daɗi to irin haka ma'ana ka shiru da wannan maganganun da kake yi قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم yanzu kai Ibrahim kai ne kake kyamar iyayen gijina kai ne kake da maganar da zaka faɗa a kansu ido na cikin naka yanzu kake ambatan abin da ka san ina bauta mawa da waɗannan baƙaƙen maganganu da waɗannan munanan maganganu to tabbas idan baka bari ba lallai zan ɗauki mummunan mataki a kanka hada huwa lisanul hal a hausance ma'ana ka bari ko ko in ɗauki mataki la arjuman naka a tsantsar fassara ta kai tsaye la arjuman naka yana nufin ko in jefe ka domin shine arrajum jefe mutum da dutse ko wani abu wanda yake makamancinsa cikin abin da yake an san cewa za mutum zai samu raɗaɗi ko zai samu jin zafi a jikinsa kuma abin da yana nuna karewa makura gurin ɓace rai wata ƙilewa kafin ma in yi ƙura in isa gare ka kawai barin aikata in abin da yake zai isa min da raɗaɗin da yake zuciyata a jikin jikinka domin kai ma ka ji abin da ka min da ɓacin rai da haka ya ce la'arjuman naka zan jefe ka malam ya kawo maganar la'arjuman naka amma ya sanya ta cikin duk waɗannan maganganu na abin da ya shafi shatamtuka wa sababtuka cewa zan zage ka ko zan gaya maka kai ma baƙaƙen maganganu bai kawo ta fassara ita kaɗai ta abin da ya shafi la'arjuman naka ba to kuma da dama daga cikin malaman mufassirin su ma idan kika bi aka bi su za a ga galibi abin da suke kawowa la'arjuman naka ɗin nan magana wadda take kai ka ce jifan mutum kai domin wanda ya zage ka wanda ya gaya maka bakan magana wanda ya watakila ma ya ɗura maka zagi duka ma'ana ce ta me ya jefa maka kalmomi waɗanda suke za su taɓa zuciyarka kuma galiban wani lokaci mutum yakan fi jin zafi da kalmar da za a yi ta zagi a gare shi ta taɓa zuciyarsa sama da watakila ma dukan da za a iya kai masa da hannu domin wasu kalmomin suna ƙunshe da yanayin da ta iya yiwuwa an ɗauko ka tun daga tushe ƙasanka an aibata ka an aibata iyayenka an yi kaza ni kaza sai kwakwan mace ina ma dukan ka aka yi da waɗannan munanan kalmomin da zaka daɗe kana jin zafin su a cikin zuciyarka sa'ilin da kuma akwai wanda suka tafi da cewa la arjumannaka ai dai wannan rajulun da muka sani wanda shine jefewa bil hijara kuma da dama daga cikin malamin tafsiri sun tafi akan wannan ra'ayi din ibnu ashur as-sa'di ibnu sallah yahya ibnu sallam da kuma al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alaihi duk sun tafi akan a ɗauki kalma a zahirin ma'anarta ta cewa la arjumannaka ai sai in jefe ka wahjurni maliya sannan kuma ya zamanto ƙari akan bayan na jefe ka ka ɓace min da gani na wani tsawon lokaci kar in sake ganin ka a idanuna kar in sake ganin gittawarka wannan ina jin ko a yau da goben mu idan yaro ya miki ba daidai ba ko ya ce fita gaba ni guri ba na son ganin ka dace min da gani daga nan gurin saboda tsananin bacin ran da mutum ya kai a wannan mataki to wa jurni maliya ka kaurace min ka bace daga gani na ka matsa in daina ganin ka maliyan wani lokaci wanda yake mai tsaho ya kan kalmar maliyan wasu malaman sun ce a maliyan yana nufin har abada kan matsakar in sake ganin ka idanuna har abada wasu suka ce a zamanan tawilan wani lokaci mai tsawo ake nufi shine maliyan ma'ana bace min da gani na wani lokaci mai tsawo malam ya kawo asar daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an inda yake cewa sawiyan saliman qabla an tusibaka minni uqubati bace min da gani nan gurin tun kana lafiya lau kafin in tashi in zartan maka da wannan hukuncin da na ambata shine wahjurni maliya da sauran dai fassarori wanda a ƙarshe shugaban masu tafsiri ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi ya fi tafiya akan wannan magana ta ibnu abbas radiyallahu anhu wa ardahu don haka da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya samu wannan ansa daga gurin mahaifinsa ta cewa ba zan saurari abin da ka zo min da shi ba ba zan bi shi ba ba zan yadda da wannan tsarin da ka kirkiro min ba domin ban san shi akai ba kai din nan wanda yake na haife ka yanzu kai ne zaka zo min da wasu jawabai wanda suka saba wa abin da ka tashi ka gan mu akan shi da aka bace min da gani ba ni ma bukatar ganin ka to kai da aka ce ba bukatar ganin ka akwai wani ƙarin bayani akwai wani magana da ka rage maka an gaya maka cewa ba za a bi abin da kake kira a kansa ba don haka sai ya ce qala salamun alaika amsar da ya bashi na malama a karanta ko an karanta qala salamun alaik annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya tashi duk da waɗannan baƙaƙen maganganu da ya gaya masa duk da wannan kalma da ya gaya mashi mai zafi a matsayinsa na mai da'awa kuma wanda yake kan gaskiya kuma ya san abin da yake kira a kan shi shine haƙiƙanin gaskiya an kuma gaya mashi waɗannan kalmomi an juya mai ma'anar abin da ya faɗa ko sai yana daga cikin abin da yake da ciwo ka faɗi bayani abin da kake nufi daban a fassara ka akan a sabanin abin da kake kai ya faɗi tsantsar gaskiya an yi gaya mashi abin da shi ba abin da ya nufata ba kuma kalmominsa da ɗai ba su ƙunshi wannan zagi da kyamata da kaza da kaza ba shi dai ya faɗi abin da yake haƙiƙanin gaskiya ne amma duk da haka sai ya ce salamun alaika abinci ya tabbata a gare ka kun ga amsa ko qala salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka ma'ana ni din nan yanzu da duka ke wannan maganganu to ka sani cewa babu abin da zan yi yanzu domin in cutar da kai babu wata kalma da zan faɗa domin in so sa maka zuciya babu wani abu da nake so in yi na in yi musu ko in yi mujadala da kai aminci ya tabbata a gare ka duk yanda ranka ya ɓaci ina roƙa maka aminci ina maka ma fatan aminci ba za ka samu wani abu wanda yake zai ɓata maka rai game da ni ba wannan shine saƙon da ya bashi sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangijina zan nuna maka jin kan ubangijina domin yana ta ambata mishi ne ar-rahman ar-rahman to tunda Allah madaukakin sarki nan da nake kiran ka zuwa gare shi ne jin kai ne zan yi amfani da wannan dama in roƙa maka Allah madaukakin sarki ya gafarta maka wannan ita ce ɗabi'ar kuma muminai na ƙwarai wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sanda jahilai suka yi maka magana wadda take ta jahilci magana da take ba ta dace da koyar addini ba kada ka zamo irinsu kada ka kwaikwaye su cikin abin da suka yi kai kam ka ce musu salama aminci aminci zaman lafiya zaman lafiya ni ba abin da nake nufi ba kenan Allah ya ba da haƙuri shikenan a zauna lafiya wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin alƙur'ani da sunan misali sallallahu alaihi wasallam bayanin hakan misalan hakan cike suke ne da Allah madaukakin sarki yake nufin rahab yake nufin bayan sabune da siffantuwa da ɗabi'a ta san zaman lafiya ɗabi'a ta san hankali ya kwanta duk wanda za su faɗi gaskiya duk wanda za su kira zuwa gaskiya a ƙarshen ƙarshe ne suke fata aminci ya samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali ya samu bauta wa Allah ya samu kubutuwa daga azabar Allah ta samu ne shine sakon su da haka wannan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya tabbatar da abin da yake ya ambaci muminai da shi gabaki daya wa idza khatabahum jahiluna qalu salama mahaifinsa ya masa magana mai zafi ya gaya masa amsa da take mai raɗaɗi a zuciya amma duk da haka yace aminci ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi anan malamai sun suke da fuskoki daban daban da suke fassara sa astaghfiru laka rabbi wasu suka ce sa atlubu laka min rabbi an yastura dhunubaka zan roki ubangiji na da cewa ya sitirta zanubanka ma'ana in an sitirta zanubai to me zai faru ba za a yi maka ukuba akai ba shi sai wai ta zawaza an mu'akhadatika biha ma'ana a kyale ai maka akuwa cewa ba za a kama ka da laifin wannan zunubai da ka kasance kana aikatawa ba kuma wannan shine kusan zan ce kamar ra'ayin malam namu Allah ya masa rahama akan cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ce sa astaghfiruka walakin sa as'alu laka Allah sa as'alu Allah fika an yahdiyaka wa yaghfira laka ina roƙon Allah madaukakin sarki akan cewa ya yafe maka ya gafarta maka to kun ga cewa as'alullah fika an yahdika wa yaghfira dhanbaka ya gafarta maka zunubinka wannan ra'ayi da dama daga cikin mufassirun sun tafi akan cewa istighfarin nan da Annabi Ibrahim yake nufi shine Allah ya yafe masa zunubansa kuma kar ya kama shi da wannan laifi sayin da wasu suka ce a'a du'a Ibrahim bi an yahdiyallahu abahu lit-tauhid abinda Ibrahim yake nufi da sa astaghfiru laka rabbi shine zan nema maka gafarar ubangiji na zan nema maka shiriyar sa domin yana samun gafarar ne ko zai samu gafarar ne lokacin da imanin ya biyo bayan wannan bata al-imanu yajibu ma qablahu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imani yana kankare abin da yake gabanin shi duk laifin mai laifi duk girman abin da ya aikata daga ran da ya komo a matsayinsa na mushriki ko kafiri ya zo kuma ya imani da Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaita shi a cikin bauta Allah zai mai kunci da abin da ya gabata ba zai yi mishi ba to don haka a nan sai suka ce ai haƙiƙanin addu'ar annabi Ibrahim ita ce zan nemi Allah ya shiryar da kai domin Allah ya shiryar da shi zai gafarta mishi abin da ya gabata na shirkarsa kuma wanda shine kun ga bayanin malam ya hada guda biyu din alal haƙiƙa dukkanin guda biyun ba cin karo suke yi da juna ba ta fuskar ma'ana sai dai kawai kowa ya ɗauki wani ɓangare wannan yana ganin cewa kawai mujarradin istighfarin ne neman gafarar ne da kuma neman kar a yi masa ukuba sai kuma suke ganin to ai idan dai za a samu gafara idan za a kubuci daga ukuba to me ya faru an yi imani don haka hakikanin abin da annabi ibrahim zai samu hakikanin abin da zai kai zuwa gare sa shine ne ya roƙa ma wa mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya ba shi damar yayi imani to idan yayi imani zai samu gafara zai samu kubuta daga azabar Allah maɗaukakin sarki. Da ka sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na kamar yadda kuma can Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya nema din domin ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ya ubangiji kai gafara ga mahaifina domin ya kasance cikin batattu ashe bai yi alƙawarin ya saba ba bai faɗa bai cika ba shi ta kun ga wancan yabo da Allah ya masa wa Ibrahim allazi wasa ta zamo ne gaskiya ce ga misali nan yayi alƙawari a gaban mahaifinsa cewa zai yi min masa gafara kuma sannan ya roƙi Allah madaukakin sarki akan a samu wannan gafara al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yace wa qad istaghfara ibrahim li abihi muddatan tawila annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance yana nemawa mahaifinsa gafara a gurin Allah madaukakin sarki tsawon lokaci wa ba'da an hajara ila sham wa bana al-masjid al-haram har bayan yayi hijira ya koma garin sham ko kasar sham ya gina al-masjid al-haram wa bana al-masjid al-haram sannan kuma bayan ya gina ɗakin Allah mai alfarma wa ba'da an wulida lahu isma'il wa ishaq alaihi salatu wassalam sannan baya an haifa masa ƴaƴan nan nasa guda biyu annabi isma'il da annabi ishaq amincin Allah ya tabbata a gare su fi qawlihi a cikin fadin sa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya nemi Allah madaukakin sarki yayi masa ne ya masa gafara yayi ma wa iyayensa gafara yayi ma mu'minai gafara ranar da Allah madaukakin sarki zai tsaye da hisabi وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهاليهم من المشركين في ابتداء الإسلام kamar yadda musulmai sun kasance suna neman gafarar Allah maɗaukakin sarki game da sha'anin makusantansu game da sha'anin iyalansu waɗanda suka yi waɗanda ba su yi imani ba waɗanda ba su yadda da aiko nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun kasance su ma a farkon musulunci suna nema wa ɗan uwan nan nasu gafara wa zalika iqtida'an bi Ibrahim khalil al-khalil fi zalik a wannan yanayi a wannan aiki da suke suna masu kwaikwayon annabi ibrahim badaɗin allah maɗaukakin sarki akan haka hatta anzalallahu ta'ala har allah maɗaukakin sarki ya saukar da faɗinsa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladina ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ما لن يشي يعني إلا في هذا القول cewa ku kwaikwayi annabi Ibrahim ya kasance muku mafi kyawun abin kwaikwayo ku kwaikwayi waɗanda suke tare da shi ma'ana waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suke bin abin da ya zo da shi na saƙo in qalu li qaumi lokacin da suka ce da mutanen ku mun barranta akan abin da kuke aikatawa akan shirkar da kuke yi ba za mu bi ku ba mu kan za mu kaita a cikin bauta duk yanda za ku dauki wannan abu duk yanda za ku ganshi cewa mun raba zumunci ne mun yi ba daidai ba mun kekkece tsakanin al'umma mun yi kaza mun yi kaza ku riki wannan duk a matsayin kiyayya da dalilin da za ku kiyamace mu mun yadda da haka Allah madaukakin sarki ya ce ku kwaikwaye su akan haka din amma fa abu ɗaya tak illa ƙaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka akan nan kan farko kwaikwaye su ma'ana Allah madaukakin sarki ya hana muminai a wannan shari'a su zamanto suna nema ma wa ɗan uwansu da iyayensu gafara a matsayinsu na mushrikai duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki duk wanda yake kan tafarki na shirka duk wanda yake kan kafirci ba za ka nema masa rahamar Allah da gafarar Allah ba domin me bai ɗauki tafarkin da zai sadu da ita ba bai yardar ma wa kansa cewa ya bi hanyar da zai samu wannan gafara ba da haka shi sa mana yace illa fi hadha alqawl fala tata'assaw bihim akan wannan maganar kan kada ku bi su kada ku kwaikwaye su kuma bayyana ta'ala anna ibrahim aqla an zalika wa raja anhu kai Allah maɗaukakin sarki ma ya ba da bayani ya bayyana cewa annabi Ibrahim ɗin kansa ya dawo daga baya ya daina yin haka din wa qala ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba ga annabi bai dace ba ga waɗanda suka yi imani an yi stafiru lil mushrikina zaman to suna nema ma wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da kuwa makusanta ne ko da ƴan uwa ne na jini min babu ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su karar cewa waɗannan sun ɗauki hanya wadda za ta sadar da su zuwa ga wuta sun ɗauki hanya wadda yake sakamakon ta ƙarshe shine samun azabar Allah shine min ba'di ma tabayyana lahum domin kada mu fahimci cewa wai idan mun ga kafiri a ban kasa yana tafiya sai mu ɗauka shi kenan ɗan wuta ne ba a yanke mai hukunci sai ran da ne numfashin sai ƙare an tabbatar ya mutu akan shirka an tabbatar ya mutu akan rashin bauta wa Allah madaukakin sarki karara to a nan ne za mu ce me wannan kan ya bayyana a gare mu to kar kuma ka zo ka zauna kana nima masa gafarar Allah amma san da mutum yake rayuwarsa bata ƙare ba to baka san a menene ƙarshen numfashinsa zai ƙare ba wannan al'amari ne na ubangiji wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu Allah madaukakin sarki ce neman gafarar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ga mahaifinsa bai yi ta ba face zuwa wani alkawari zuwa wani lokaci zuwa wani hinin da ya iba cewa lallai zan kai zuwa lokaci kaza ina neman masa wannan gafara falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana a gare sa hakikatan zahiri cewa wannan mahaifi nasa maƙiyin Allah ne ba zai bauta wa Allah ba ba zai kaɗaita shi da bauta ba tabarra'a minhu sai ya raba hanya da shi kun ga abin da yake raba tsakanin ɗa da iyaye imani da Allah madaukakin sarki naka duk wani kusancin ki da ita duk wata kawarki duk wata wace shi duk wani kirkin ta lokacin da mutum ya zamanto yana yaƙar addinin Allah fafar to kuma ba abin da ya yi nake masa kara shine alwala'u wal bara'u din hakikatan kuma wanda yana daga cikin aƙidin da suka yi mana rauni a yanzu in daɗi yayi daɗi tsakaninki da wanda yake mushriki ne in daɗi yayi daɗi tsakaninki da wanda yake hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta sai kiga ana ta neman falsafar da za a gyara alaƙar mutumin kirki ne wallahi mai kirki ce ke kya ce musulma ke kya ce kaza mutum yana yakar addini amma kina fifita wani abu wanda yake na son zuciyarki a cikin alaƙar ku Allah ya kiyashe mu da haka wannan shine iya a takaice maganganun da malam ya kawo mana akan maganar sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na ko dai zan nema maka shiriyarsa domin ka dace da samun gafara din ko kuma zan nema maka gafara din zan nema maka sutura daga laifukanka domin in Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya maka to tabbaci ka dauki hanyar ne hanyar yin imani da shi innahu kana bi hafiya malam yace Allah madaukakin sarki yake faɗa akan harshen Annabi Ibrahim yana gaya wa mahaifinsa cewa lallai innahu shiwa kenan wannan rabbi din da yace sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya domin cewa lallai ubangiji na mai haba haba ne da ni ina da fada a gurin ubangiji na idan na ruka yana yi min ina da fada da idan na yi addu'a ba a dawo min da ita don haka zan roƙi Allah maɗaukakin sarki a kan cewa ya yi maka gafara ya shirya da kai zuwa ga tafarki madidici. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya wa mahaifinsa waɗannan kalmomi domin ya zamanto ya nuna masa abin haƙiƙanin abin da yake a cikin zuciyarsa na cewa Allah maɗaukakin sarki yake roƙo kuma yake fata ya shirye da shi kun ga dai da'awar ba ta yanke ba ta ci gaba amma da wani salo na daban na cewa zan nema maka gafara ina fatan maka abinci na farko kenan zan kuma neman maka gafara kuma ma bayan gafaran nan da zan yi maka wanda hakikanin sakonta shine shiriya ka fa sani ni ina da fada a gurin Allah madaukakin sarki ubangiji na mai karamci ne a gare ni ubangiji na mai kyautayi ne a gare ni domin ya shiryar da ni sannan kuma ya sabar min da idan na roƙa yana amsa to a hankalce kai dan adam in ka ji ɗanka yana da matsayi a wani guri ɗanka yana da fada a wani guri ɗanka ya samu wata alfarma a wani guri ai kana mutunta wannan gurin zaka ji ka so wannan gurin zaka ji zuciyarka ta rusuna saboda ni an so ɗanka an ja shi an nuna cewa mutum ne kun wannan ma wani salo ne ya ƙara gayi wa mahaifinsa domin ne ya tausashi zuciyar shi an karanta ayoyi na gaba na malam
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya annabi ibrahim ya ci gaba da gaya wa mahaifinsa bayan waɗancan tausasan kalmomi da ya masa to yanzu kuma ga wani hukunci da ya ɗaukar ma wa kansa ga wani matsaya da zai ɗauka tunda an ce ya ɓace da gani to kafin mahaifina zan bi umarninka akan wannan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi zan kuwa kaurace muku ku da abin da kuke bauta ma wa wanda ba Allah ba zan tafi kamar yadda aka min umarni amma fa ba wai zallan tafiya haka nan ba ya ƙara ba da wani sako cewa kaurace wannan da zan yi ba wai zan kaurace muku bane ba saboda zatin ku a zan ƙaurace muku ne saboda abin da kuke kansa na ba daidai ba saboda abin da kuke kansa na shirka na rashin bauta ma wa Allah maɗaukakin sarki don haka zan tafi domin in ƙaurace wa ku da abin da kuke bauta ma wa koma bayan Allah maɗaukakin sarki malam ce ajtanibukum wa atabarra'u minkum wa min alihatikum allati ta'budunaha min dunillah zan tafi zan tseratar da kaina kuma zan matsa daga ku da ku da waɗanda kuka kasance kuna bauta musu a matsayin abin bauta waɗanda suke koma bayan Allah wa ad'u rabbi ai wa a'budu rabbi wahdahu la sharika lahu zan tafi domin in samu bauta ma wa ubangiji na shi shi kadai domin san da ya bar gurinsu zai samu yancin bauta ba zai samu tsangwama ba ba zai samu wata hayaniya da za ta iya zamantowa tana kama shi damuwa game da tsantsanta bautar shi da zai yi wa Allah maɗaukakin sarki ba don haka wa ad'u rabbi zan je in yi bauta ga ubangiji na sa'ilin da wasu suka ce wa ad'u rabbi ai zan je in roki ubangiji na zan je in ci gaba da roƙon Allah daga addu'a kenan sa'ilin da kuma suka ce wa addu'u rabbi an je in ci gaba da bautawa Allah madaukakin sarki duka guda biyu kowanne aka ɗauka suna da wajahi domin addu'a huwa ibada kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya ina ne tabbacin cewa kar in kasance taɓaɓɓe game da addu'ar da zan yi wa ubangiji ne za mu ji an ce a sa amma kuma na fassara ta ko na faɗi kalmar da cewa tabbas domin da annabawan Allah maɗaukakin sarki suna da cikakken yaƙini ga Allah maɗaukakin sarki suna da tabbacin cewa idan suka roƙi Allah maɗaukakin sarki zai amsa musu addu'o'insu don haka ya yi yaƙini a zuciya amma a harshe ya furta asa yana mai fata yana mai sa rai domin cewa ya san Allah zai amsa mishi amma kankan da kai da tawabu irin nasu ga zatin Allah madaukakin sarki sai amfani da lafazin mai asa ina fata ina sa rai cewa ubangiji na da kai ba zai tabar da ni ba wanda za mu fahimci haka mu gani a can inda ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin ubangiji na zai shiryar da ni yana da yakini cewa Allah zai amsa mishi amma a nan da yake magana da mahaifinsa a nan da yake so ya ƙara nuna wani ladabi da Allah maɗaukakin sarki sai yake roƙon Allah maɗaukakin sarki akan cewa yana fata yana buri Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi shi yasa malam ya ce wa asa hadihi mujibatul la mahala wannan asa a nan gurin ba ta shakka bace ba ba ta wani tunanin ayi ko ba ayi bane ba mujibatun yana mai cikakken yadda da cewa Allah zai amsa masa yace fa innahu alaihi salatu wassalam sayyidul anbiya'i ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin shi annabi ibrahim shine shugaban annabawa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya zan kaurace muku in tafi domin in samu yancin inda zan bauta ma wa Allah madaukakin sarki sannan kuma ina mai roƙon Allah madaukakin sarki ko kuma ina mai bauta ma wa Allah madaukakin sarki ina mai cikakken yaƙini da cewa da kai ubangiji na ba zai sa ni in kasance cikin taɓaɓɓu ba a wannan aiki da nake zan je in yi na bautata masa dole zan tsaya a nan kun ga yan midiya tun ɗan sun mimmiƙe suna ta man haka suna ta man haka gobe idan Allah madaukakin sarki ya ara mana da lafiya sai mu cike wannan aya guda ɗaya da darussan da za mu fita da su in kun lura yau kawai mun tafi da ni kissan ne gaba ɗaya insha Allah ta'ala gobe sai mu cika shi ayar guda ɗaya sai kuma mu ji wani darussa wace tarbiyyantarwa wani sako za mu iya fa'idantuwa da shi a rayuwar mu ta yanzu a wannan kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sannan mu ruwa gobe ko asabar ko yau alhamis gobe juma'a da haka sai yan asabar insha Allah ta'ala abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya ne da ku baki ɗaya a cikin lada wanda mai kuskure ko tuntuɓen harshe gazawa ta ɗan adamtaka Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskure watawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله